الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا amma ba'ad jama'a musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda a nan unguwar gawan katare da magaram muna roƙon Allah ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a ciki idan ba manta ba muna cikin wannan sura mai tarin albarka wadda ake ce ma suratul anbiya darasi da ya wuce mun tsaya akan aya ta 77 da 78 zamu tashi kan aya ta 79 fa fahamna ha Sulaiman yau muna biyu da watan Jumadal Ula shekara ta 1440 hijira annabi Muhammadu sallallahu alaihi sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da nawa wanda ya daidai da takwas da watan watan ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka a cikin karatun mi Allah ya ci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود مع داود مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين
a cikin wannan sura kamar yadda muka sani hujja ta farko yadda aka sa mata suratul anbiya saboda ta tarar da kissoshi na annabawa da dama tunda muka fara wannan sura har zawa nan mun ga kissoshi na annabawa da dama wasu an gan su shat kaɗan wasu kuma an kawo su da dama muna cikin kissa annabi dawud da suleiman mun ga irin bayanin da aka yi na zancen shari'a na zancen shari'a hatta inda shi annabi dawud ya tada shari'ar baban shi suleiman Suleiman ɗan Dawud, annabi Suleiman ya tada shari'ar baban shi Dawud, guri ba ɗaya ba biyu ba. Mun ga inda ya tada shari'ar shi akan zancen matan nan da da kura ta cinye ɗan guda ko? Aka zo ya tada shari'a. Kuma mun ga inda ya tada shari'ar shi a sha'anin mai gona da mai da mai kiwo da ya tada shari'a. To duka wannan abubuwa shi Dawud ijtihadi ne yayi. kuma annabi sallallahu alaihi wasallam dama ya gaya mu wanda ya ijtihadi ya samo yana da lada biyu wanda ya ijtihadi ya kuskure yana da lada guda ba wahayi bane ba inda wahayi ne ai bai isa bai tada shi kuma ba su aiki da son zuciyarsu saboda zuciya musiba ce yanzu inda mutanen mu ne na yanzu misali zaka ga shaidu da waɗanda suke yan yan yan tiri su zo histura baban a zo a tira dauda dan mi suleiman zai tada zancen amma shi shari'a yake bi baya aiki da son zuciyarsu muna nema ma uwayenmu gafara ko da yaushe akan wannan hali wanda ba su aiki da son zuciyarsu sai sanin ya kamata a aikata kun ga da jiyawa akan ce mutum kai kuskure ya bi son zuciyar shi domin ita zuciya caccan za ta aiki kakkasa hamminka kuma ya zamanto don mutane su so ka duk abin da kake yi duk abin da kake kakkasa don ka burge mutane saboda zukatan mutane mutakalliba ne canje-canje suke da zuciya he ta soka yanzu da sahe da marce ta dinga zagin zaga mutum aminin ka yanda ya kamata a wannan watan watan gaba kaga shine babban makiyinka saboda zukatan caccan za su ake yi amma mutum ya zama to hammin shi a rayuwar shi yaya za a yi rabbun nasu ya so shi ubangijin mutane ya so shi domin in shi Allah ya soka sai ya sa zukatan wannan na mutanen tilas kuma su soka. Subhanallah. Ya abdi anta turidu wa ana urid. Ya bawa na kai kana so ni ina so. Allah yana so ka mai bauta kai kana so ka zamna lahiya duniya da lahira in ata'atani fi ma urid in ka bi ni a cikin abin da nake so a atai suka ma turid sai in baka yanda kake wa in asaitani fi ma urid in ka saba min cikin abin da nake so mana atuka ma turid sai in hana ka abin da kake so thumma la yakunu illa ma urid kuma ba zai tabbata ba zai kasance ba sai abin da nake so zai tabbata to ka gani har kullum abin da kake yi kai ka rumi yarda yaya za a yi rabbun nas ubangijin mutane ta wace hanya za a bi ya yarda da kai amma in har ka sa dan mutane su yarda da kai ko dan wani ko dan girman wani ko dan kaza to kaga bone ka ka lalace la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq annabi yace babu biyayya ga abun halitta dan ka saba ma mahalicci jiwa zaka ji kana jin nauyin abu wai ba ka yi ba kuma ka tabbata sako ne wai dan kan wani ya bata rai wai dan kan wani ya ce kaza dan kan wani ya ce bai san ka dan kan wani ya zarge ka zargi da yawa kowa da irin yadda ake kallon shi wani suna yabon ka suna ga kai mai tsoron Allah ne wasu kuma suna ganin babu mujrimi manahuki kamar kai ko ba haka bane kowa da irin yadda yake kallon ka kenan kai ka sa hamminka kawai yaya za a yi ubangijin mutane ya yarda da kai akan wannan kaga annabi suleiman annabi dawud bai tsaya ba ya cancanci yaya ne wannan za a yi bai kula ba da yan kallo da wanda za su zo sutura shi yaya za a yi ɗan sheta da shari'a kawai sai ne ya bi shari'ar haka nan ce take saboda ya san haka ya kamata a bi kuma akwai wasu wasiya guda uku wanda salafus salih suke ma mutane ko da yaushe wanda suka tafi akan ta wasiya ta farko man aslaha ma bainahu wa bain Allah aslaha Allah ma bainahu wa bainan nas duk wanda ya gyara tsakanin shi da ubangiji sai Allah ya gyara tsakanin shi da mutane yana kakkai racewa kai kawai neman gyara kake tsakaninka da mutane mutum baka iya mishi in mi za ka bi shi baka iya baka iya mai da kuɗi baka iya mai da magana baka iya mai da haƙuri kawai gyara da mahalicin shi man aslaha bainahu wa bain Allah aslaha Allah bainahu wa bainan nas wasiya ta farko kenan wasiya ta biyu sukan ce man aslaha sarirata aslaha Allah alaniyata duk wanda ya kyautata abin shi na koyi asirin shi to Allah zai kyautata abin shi na zahiri duk ibadar ka ta ɓoye ka kyautata ta ka koma ga Allah ka yi ta dan Allah baraɗe to sai Allah ya kyautata zahirinka wannan wasiya ta biyu kenan wasiya ta uku man ihtamma bi amr akhirati kafahu Allahu amr dunyahu wa akhirata duk wanda ya shagala da al'amarin lahirar shi shi kullun ibada yaya zan yi kaza yaya Allah yake so kaza me ya kamata mu yi a guri kaza to Allah zai ɗau nauyin al'amarin duniya shi da lahirai shi. Amma in ka mai da al'amarinka kullum duniya, duniya, duniya, sai Allah ya barka da kai da wanda kake tsoron shi, ta kallaza maka azaba. Eh, haka ne. Kenan ya kamata mu zamanto wannan mun ɗauki izina akan wannan darasi. Suleiman ya tada shari'ar annabi Dawud, kuma annabi Dawud ya bi, saboda ya san gaskiya kuma bai aiki da zuciya shi. amma dukkaninsu Allah ya ce mene fa fahamna ha Suleiman lokacin da muka fahimtar da Annabi Suleiman akan wannan shari'al wa kullan dukkaninsu dawa dawa da Suleimanan da Dawudan ataina hukuman wa ilma dukkansu mun ba su annabtaka da wahayi shine hukuman wa ilma sai kuma mi وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين يا جماعة كدوبة عند الله يبا النبي سليمان وان إرم ملكي وان إرم ملكي وان ديكي شيني ashe mulki ya wuce ba yanzu ba da manyan gidaje da kaza da kaza da muke gani kai ya sada mana hankali ha ilau kaga ana kaza wu wu wannan ba shi bane ba babban conference wanda aka yi a cikin tarihi wanda ya huce babban taro mu'tamar azam wanda aka yi shi a ƙarƙashin itce aka yi shi laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubayi'unak tahta shajara ƙarƙashin itce aka yi shi direct Allah ya ji ya dora yaran da su gaba ɗaya yan aljanna ne wani conference ne za a je a yanzu wanda direct Allah zai aiko ku yan aljanna ne kenan la ya shigilan nan kan wani manya-manyan gidaje da wasu motoci fakirai na alfarma da kaza da kaza su shagalatar da mu babban mu'tamar conference international wanda aka yi a tarihin duniya a ƙarƙashin itti aka yi shi wanda direct Allah ya aiko laqad radiyallahu anhu لقد رضي الله سبحان عن الله.
المو- عن ال- عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم
Allah وأنزل subhanahu wa ta'ala الله سكينته عليهم
Na'am, Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda, radiyallah, idan Allah ya yarda da aikinka ya kenan, duk wahalar da muke sha mai muke nema. Radiyallahu anhum wa radu an. Allah ya yarda da aikin da suka yi su kuma sun yarda da ladan da Allah ya ba su. Duk wahalar da kake so kake Allah ya ce ya yarda da kai. A ƙalƙashin itaciya suka yi mubaya'a da annabi suka jaddada mubaya'a babban mu'tamar wanda babu ya shi a duniya. Direct Allah ya aiko cewa ya yarda da su gaba ɗaya magana ta ƙare duk 'yan aljanna ne. to me yi wannan mulki mulki dai a ce mulki Allah ya ba annabi Sulaimanin mulki wanda yake shi ne wanda a yanzu babu wanda ya sai kai karfin wannan mulkin babu wanda ya sai kai ko akwai wanda ku duba nan gurin Allah ya ce wali Sulaiman riha nan ne muke a'a wa sakharna ma'a Dawud al-jibala shi baban tukwana Allah ya ce mun hore ma Dawud jibal duwatsu yusabbihina suna tasbihi tare dan ma kai ya kosa wadayar da tsuntsaye iya tasbihi suna yi suna yi suna yi dan ma ko ya kosa ko ya gaji sai ya ji dutse yana yi shi ma sai ya ci gaba da yi sai tsuntsaye suna ta tasbihi suna ta tasbihi suna ta yashi ana ta tasbihi ana roƙon ubangiji subhanahu ana tasbihi ubangiji subhanahu wataala wa kunna fa'ilin mu mun zamanto masu aikata haka sannan kuma annabi daud Allah subhanahu wa ta'ala ya hore mai wani abu wanda yake ba mu darasi muhimmi a yanzu. Muhimmin darasi annabin Allah ne, amma kuma aiki yake, hal annabi yake cewa Dawuda ya akulu min sun yadi yana cin abinci daga aikin hannun shi, aiki yake, ya ci abinci kuma ya kiran mutane zuwa ga musulunci. Wani darasi ne za ka hudo a nan? babu zama ga malami babu ka zauna ka ce albarkacin makaranta albarkacin makaranta ina ka zare mutane kudin su ka ce albarkacin makaranta ka tashi kai aiki ka tashi kai aiki annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kasuwa yake zuwa har suka ce fa mali hadar rasul ya akulu ta'ama قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشون في الأسواق wa yamshi fil aswaq mi ke ga wannan ma'aikin yana cin abinci kuma iya zuwa kasuwa ashe dole ka tashi ka yi aiki ka nemi abincin da zaka ci ko ka yi kasuwa ko ka yi aiki ka nemi abincin da zaka ci ka ci da iyalinka shi kanshi ibada ne ba ka zamna ba ka yi ta kirkiro tsubu kala kala kala kala ka yi ta kirkirowa kana zare mutane sai ranar kiyama a yi bayani lahiran maza za ta yi baki lahirar maza za ta yi baki kana zaton mutumin kirki ne gashi nan shi ake bi sai gashi tsindum la haula wala quwwata illa billah amin ya rabbal alamin Allah yace wa tayrak wa kunna fa'ilin ko wa allamnahu na'am وعلمناه صنعته لب- لبوس wa لكم allamnahu dai وعلمناه صنعة لبوس لكم ليؤذن لكم من بأسكم
Allah subhanahu وأنتم شاكرون wa allamnahu sun'ata labusin muka sanar da shi yaya zai dinga kera labusin tuhuwa sutura sutura wacce ta ƙarfi ita ce ake ce ma silke silke kayan aiki yake Allah ya hore mai ƙarfi ƙarfi zai ɗauka yana lulluɓa shi na lulluɓa shi na lulluɓa shi sai ya yi riga wajen an cako mashi ne tare ba ta iya in an datso ba ta iya komi dole kuma a lokacin sai an yi su Allah ya ce muka sanar da shi sun atalabusin lakum muka sanar da shi yaya zai saƙa tuhuwa gare ku lituhu suna kum dan ta kiyaye ku min ba'asikum daga farmaki daga yaƙi fa hal antum shakirun shi yanzu kun gode ma Allah ko ku fa gode ma Allah ba kun gani a nan gurin sirke kin wannan na annabi Dawud tun irin su ana samun su kaɗan kaɗan yanzu a Madina ko ta shekara mun je da malam babba ya gani zuwan banu hazaraj irin sirken wata irin riga ce sai ka cafke ta guri guda in ka ganta amma da kasa sai ta buɗe sai ka sa kuma nauyi a gare ta Allah subhanahu wa ta'ala har yanzu ana samun su ana samun su tun na da na itilin a cikin dangi dangi dangi to irin wannan rigai da ita yake in ya zo daga aiki ya zo ya saƙa shi makeri ne eh makeri ne ya zo ya saƙa shi ya saida ya ci abinci in ya zo daga aiki kuma ya yi karatu kenan an zo daga lakol ko an zo daga ina ma'aikata ko an zo daga ko'ina ka zo ka yi sana'a ka ci abinci haka ake so wa allamnahu san'ata labusin lakum sai mai gaba ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna ma Allah ya aunuri ta yi wa Allah na lahu hadid muka hore mai it- i- i- eh, ƙarhe ko a ni- an- a ni'imar sabigat wa kaddir fisar Allah ya ce ka yi aiki ka yi ri- eh, rigunan masu kyau wa kaddir fisar ka kaddara da kyau ka rakkaba gurin tsarin ka- ka ka daidaita komi da komi to da wannan yake cin abinci eh zancen shi wannan kissar shi daga nan gurin ta ɗan tsaya za mu shiga kissar ɗan yanzu mun yi bayani mun yi bayani akan baban ko yanzu kuma ɗan ɗan shi kuma wane ne annabi suleiman sai allah ya ce wali suleiman riha shine muke bayani ɗazu muka ce in wani irin mulki ne ya wuce ƙarfin mulki da ƙarfin iko ya wuce wanda Allah ya ba annabi Suleiman inna wali Suleiman riha Allah ya ce ya ba Suleiman wata iska mai tsananin ƙarfi asifa mai tsananin ƙarfi ta bi amrihi take gudu da al'amarin shi ilal ardil lati barakana fiha mun yi bayanin ta satin da ya wuce ko zuwa ƙasar da muka yi mata albarka wace ƙasa ce ƙasar Sham mun yi bayanin su gaba ɗaya ko wa kunna bi kulli bikulli shay'in amin eh wa kunna bikulli shay'in alimin muna gani insha Allah yace mun san komai abin da suke yi wace irin iska ce Allah ya bashi iska mai karhi za a- in zai tashi daga Yemen zuwa Ma- Baitul Maqdis yayi kamar ki- yayi kilo dubu za a shehu da kamar wani tafi kato duk mutanen shi su hau ya je ya sallah ya zo he ta da ta tafin he tashi sai su tafi Allah ya ce gudu ha shaharun wa rawahu ha shahar tahiyya da take a sahiya in abu sarakumi ne sai kai wata guda kana tahiya haka tahiyyar marice sai kai wata guda kana tahiya a tada ta kawai ta tahi ta fi bola shi ne suke kwaikwayo matsafa ko wannan tsahi ne wannan kuma na Allah ne subhanahu wataala haka annabi Suleiman yake tahiya da mutanen shi hatta da wani guri da inda ya biyo wadin naml mun muku bayanin shi satin da ya wuce a wajen Taif inda tururuwa ta yi magana kuma ya ji maganar ta ya tsaye da mutane unguwa a yanzu a Taif sunanta wadin naml wadi kwarin tururuwa inda tururuwa ta yi magana ta ce ayyatu hannamul ya ku taron tururuwa ku shige kan Suleimani ku shige bige ku ga sanan za su wuce ya tsaya ya mata bayani suka yi bayani ya wuce wani irin mulki ne yanzu zai tashi cikin iska ya tahi ya zo nan da nan magana ta kare gudu ha shaharun wa rawahu ha shahar sai Allah ya ce mi tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakana fiha tana tahiya da al'amarin Allah zuwa ƙasar nan da muka yi mata albarka ita ce ƙasar Sham wa kunna bi kulli shay'in alimin kuma mun san tsare abin da suke yi sannan kuma ci gaba mi Allah ya ce a mulki الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك na'am وكنا لهم حافظين ba shi kenan ba mulkin da Allah ya ba annabi Suleiman Allah ya hore mai shaidannu aljannu duk abin da yake so aljani zai mai zai sa shi ya mishi ummi ne ne kulli shay'in wa Allah yake kulli shay a yanzu a ce duk abin da kake so amma shi zai ce kwace ce jirgi wani iri ne walƙiya a huce ce ma iska na huce komi zai mai ya fa'aluna lahu Allah ya hore mai su su yi mishi abin akwai mamaki idan kai tunani sai Allah ya ce mi wa mina shayatin kuma kala-kala ne shaidannin akwai masu gini akwai masu nutsu su je ƙasa don su hudu azurfa da abubuwan da yake ƙasa su gogo zinariya da lu'ul'i da miye su yi nutso cikin teku su yi ta hudu kayan ado da sauransu wasu kuma gini kawai suke aiki kawai suke wa min shayatin haka nan daga cikin shaidan man yagusuna lahu waɗanda suke nutso gare shi su yi mai aiki na nutso wa ya'maluna amalan duna zalik kuma suna aikata wani aiki wanda ba wannan ba wa kunna lahum hafizin kuma mun mun kiyaye wannan aikin da suke yi muna gani ku duba fa wani irin mulki ne zai iya kaiwa a wannan a yanzu a wannan lo- irin wannan lokaci kenan kai kai ta da ma hankali idan mutum wani malami yake cewa idan mutum ya zo yana tunƙaho a gabanka shi ya san labarin su Amerika da Faransa da ina ne da ina ne kai kuma ka karanta Qur'ani ka san labarin Adawa da Samudawa da wane ne da wane ne sai ka kashi shi saboda duk mulkin da aka yi na da a yanzu ko kawo shi ba a isa ba a kama ko kawo shi ba a isa ba a kama irin abubuwan da aka gwada na har kul'ada a lokacin nan a yanzu bai yi wa kwatamce ne ake a yanzu lullubawa ce ake ana tahiya sai mi gaba وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين daga nan kuma an ƙi da ba mu labarin annabi Suleiman tun wancan satin muka fara labarin annabi Suleiman da shi da annabi Dawud yanzu daga nan za a tashi labarin wani annabi wani annabi sabo shine wan- wanda ake cema annabi Ayyub annabi Ayyub Allah ya aiko shi annabi ne daga cikin annabawan Ubangiji subhanahu wata'ala sannan kuma iya daga cikin wanda Allah ya jarabta. Allah subhanahu wa ta'ala yake jarabtarka don yi ga ƙarfin imaninka. Annabi sallallahu Alaihi wasallama ya ce mana a shaddul bala al'ambiya, mafi tsananin mutanen da ake jarabta a rayuwar duniya su ne annabawa. Sun mal'amsalu fal'amsal, sai kwatankwaci da kwatankwaci, gwalgwadon kama addininka gwalgwadon yadda za a jarabce ka. wani malami yake cewa da mun san yadda muke durmiya cikin lada lokacin da muka samu kanmu a cikin jarabta da mu yi ba gurin maza maza mu samu farashi mu samu yayewa daga wannan jarabta Allah subhanahu wa ta'ala idan ka daga hannu sai ya baka sai ya baka wani malami ya ce shi cikin salaf ya ce in ya roƙi ubangiji in ya bashi sai ya gode ya gode abin da aka bashi sau ɗaya amma in bai bashi ba sai ya goge wajen so goma ya ce me yasa ya ce na farin zaben shi ne shi ya zaɓa a bashi wannan na biyun kuma zaben wanda ya halicce shi shi ya zaɓa amma sai Allah ya baka ka roƙa sai Allah ya baka zaben wanda ya halicce ka yace kaza za a baka shikenan yahi ka mai da al'am shine istislam shine musulunci su wane ne musulmi waɗanda suke istislamu lillahi sallamawa ga baki ɗaya ga Allah shine al-Islam ka sallama komi sai yanda Allah ya da kai istislamu lillahi me ka wuya ga ubangiji ka sallama kominka bit tauhidi da tauhidi ka daita shi shine musulunci shine asalin sunan mu al-Islam musulmi to ka gani sai ya ce mine wa ayyuba idnada ba su labarin ai udhkur gaya musu ya rasulullah labarin ayyub idna da rabba lokacin da ya roki ubangijin shi yayi kira du'aul mas'ala yayi kira ubangijin shi yace mishi mi anni masaniya dur ya ubangiji cuta ta shahe ni wa anta arhamur rahimin kai ne mafi rahamal masu tausayawa kun ji addu'a da yayi anni masaniya dur wa anta arhamur rahimin kissa shi ta zo guri da dama a cikin Bukhari. Annabi Ayyub yanda labarin shi yake, akwai wani wuri Allah ya ce inna wajadnahu sabiran ni'mal abdi innahu awwab. Mun same shi mai haƙuri ba dalla da wannan bawa shi mai komawa ne ga Allah. Allah ya dora mai ya jarabce shi da wata cuta. Cutar kuma ba a jikin shi kaɗai ba har a bisa malin shi, duke shi, kuma da ɗiyan shi. Ɗiyan shi suka mace, duke shi, mai kuɗi ne, arziki gare, arziki ya ja da baya ya watse, dabbobin shi da shanin shi da kaza da kaza duk suka watse kuma cuta har ta zo ta shiga cikin jikin shi iya fama da cuta yadda ya kamata za ku ji a cikin wasu kisoshi na isra'iliyat an ce har da tsutsotsi suna ta hutawa a jikin shi har tsutsa ta faɗi sai ya ɗauko ya maida ya ce ci ba haka nan bane wannan babu al- babu ayat da ta hodi babu hadisin da ya hodi shi dai cuta ta same shi cuta ta yi tsanani da abu yayi tsanani kuma ya roki Allah da wannan addu'a kan mutane su ce inna wajadnahu sabira mun same shi mai hakuri kuma yaya aka yi yace rabbi inni masaniyat dur to wannan ba kashin hakuri bane kun san hakuri iri biyu ne akwai sabarun akwai sabarun jamil gaya ma Allah bukatarka kuma ba kashin hakuri bane ba sabarun shine kayi hakuri kayi hakuri amma kana dan nanatawa ka dan kana kaza an yi kaza kana kai wani ya muni kaza kayi hakurin ma dai amma zuciya tana dan rau rau rau amma sabarun jamil shine zaka yi hakuri kuma babu wanda ya isa cikin talikai ya san me akai shine babban ya hin wannan kuma shin ɗan adam iya iya yin ya zamna iya haƙuri bai iya zuciya kwata-kwata za mu zo kan annabi zalkifil akan wasu ruwaya da aka yi wanda shaitan ya so ya sashi zuciya da ya hana shi barci za mu zo kan zancen shi to amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mana da wani ya zo ya ce ya rasulullah ausini ya ma'aikin Allah ka mini galgadi qala la tagdab yace kada kai hushi faraddada miraran ya sake konko magana ya rasul ausini rasulullah ka muni galgadi yace la ta gadab kada kai hushi to anan alamar tambaya wanda interrogation shin dan adam ya zauna bai taba yin hushi ba wannan biya ce la ta gadab kada kai hushi shi ko annabi bai umurnin ka sai abin da zaka iya to ya kenan ya ja za a jamma a magana to la ta gadab din wannan malaman hadisi sun fassara ta akan fassara guda biyu na farko shine ana nihin ka siffanta da siffofi na gari don hushi zo ma da yi annabin Allah ya yi hushi annabin Musa ko lokacin da ya zo da alwa sai da ya isko ana bautar gumki ya kama dan uwan shi ya girgiza shi ya zubda alluna na attaurar gaba daya ya aka ya yi fushi sai Allah ya ce walam ma sakata an musal kadab lokacin da hushin ya sabka daga Musa akhadha alwa sai ya tattara allolin lauhin alluna ya tattara alluna to kaga yayi hushi annabin Allah mu kuma annabi bai umurni mu sai abin da zai biya abin da ake ni ka siffanta da siffofi na gari su wane ne siffofi na gari su ne wanda Allah ya ce mana wal kazimin al gaiza wal afina anin nasi الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس wallahu والله يحب المحسنين Allah to kun shi fasara hadisin alladina yunfiquna fi sarra wanda suke ci da dukiyarsu a cikin tsanani wa- cikin sauki wa darra da cikin tsanani wal kazimin al gaiz da masu hade hushi zai zo ma sai ka hade in dai ka in dai kana da wannan sifai wal afina anin nas kuma masu rangumta ma mutane an maka abun kuma ka rangumta kai Allah ya ce wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa in ka siffanta da wannan siffofin to shine fassarar la takdab fassara ta farko fassara ta biyu kada ka zartar da hukunci lokacin da kake cikin hushi wannan kuma kowa ya san shi mun sa buga misalin shi nawa za su yi fushi su je su saki matar su su ce sun mata saki goma shari'a ta ɗauko kun bar mai sauran sai daga baya in ya huce kuma a dinga bin malamai a ai saki uku uku ne ya ce a shi kenan ya bar wannan malamin ya je gurin wani ai wallahi ina cikin hushi ne kana cikin hushi ne to a zamanin annabi ta yawwa in mutum yayi saki daya ana mai da shi saki guda duk me janyo mai wannan hayaniya to kada ka kuskura ka zartar da hukunci ko menene in kai hushi a rayuwarka ka bari sai ka tuna sai ka sauka daga hushin tukwana ka ga me ya kamata a yi amma ba kawai ba kai fushi ka zartar da hukunci haka malamai suka fassarar da abu suka fassarar da la takdab an gane da kyau ko to mu je nan gurin
فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا
Annabi Ayyub.
وذكرى للعابدين annabi ayyub ya zamanto ya dauki hakuri hakuri wanda yake shine yayi sabarun jamil hakuri mai kyau babu wani wanda ya sai gaya mai a halin da yake ciki ya koma ga Allah subhanahu wataala da sababin wannan Allah ya jarabce shi dan Allah ya ce inna wajadnahu sabira mun same shi mai hakuri ni'mal abd Allah yake yaban shi ma dalla da wannan bawa Allah ya ce fastajabna lahu sai muka amsa addu'a shi daga fadi da yi sai aka amsa addu'a shi Allah ka karba addu'an mu fa kashafna ma bihi min dur Allah ya ce muka yaye mai duk cutar da take tare da shi wa atainahu ahlahu muka bashi iyalin shi anan wasu malamai suna cewa iyalin da suka mutu suka taso amma fasara ta hakika ne wanda take arjah wallahu ta'ala alam ita ce ahal aka kashe mai aka bashi wasu ahal ahal aka kashe sun mutu kuma aka ka bashi wasu ahal ahal da ahal duka ɗaya ne shine Allah ya ce muka bashi ahal ɗin shi wa mithlahum kuma da kwatankwacin adadin su hallo muka ƙara mai in yaro goma ne suka mutu aka bashi wasu yaran goma kuma a ƙara mai wata goma yayi yaro ashirin an mai wani ahal ma'ahum tare da shi sai Allah ya ce rahmatan min indina rahama ce daga gare mu wa zikra lil abidin kuma da ambato ga masu zikir wa'azi ne ga masu bauta masu komawa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala sai mi gaba wa isma'ila wa idrisa wa zalikiful kullum min sabirin haka a nan gurin mun bar zancen annabi ayyub kun ga kaɗan kaɗan ake ɗaukowa mun yi da annabi dawud da suleiman mun yi da annabi da annabi ayyub da irin gwagwarmayar da aka sha da irin dukka kuma da zaka lura duk abubuwan da suka yi zaka same shi a tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam duk abubuwan da suka yi suka huce zaka ga yanzu inda Allah subhanahu wataala ce walaqad atayna dawuda minna fadla wa laqad atayna dawuda minna fadla يا جبال أوبي معه والطير mun yi fasara wannan gurin ko Allah ya ce mun ba Dawudu falala aka sa tsuntsaye da jibal suna suna suna mai tasa suna tasbihi tare da shi to a tarihin annabi ina zaka hudo wannan gurin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani kututturen dabino da yake hawa a mumbari iyaye ma mutane hudu ba da ya mutu ba da ya mutu ba afwan da ya gina mumbarin shi ya bar wannan kututturen da binin ya hau mumbarin shi hatta da sahabbai sai suka ji sai da suka ji da kunnan su wannan kututturen yana kuka iya kuka iya ƙara sai da annabi ya lallashe shi saboda rasulullah ya daina hawa saman shi annabi kuma a wani guri yace wa inni la'arifu jabalun ni na san wani dutse a nan madina duk in na huce sai ya gaida ni duk in ya huce sai ya gaida annabi sallallahu alaihi wasallam to duka irin wannan abubuwan za ka ga ana samun su a cikin rayuwa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai aka ce mi wa Isma'ila haka annabi Isma'il wa Idris da annabi Idris wa Zalkifil da annabi Zalkifil kaga nan gurin annabi Isma'il shine kakan annabi Asira ya zo cewa shine kakan annabi na nawa 25 da farkonsu farkonsu baban nasu kakan nasu gaba ɗaya annabi ibrahim annabi ibrahim iya da matar shi wadda ake ce ma sara mun yi tarihin shi anan iya ta hiya har da ya zo wajen namrud inda aka jefa shi wuta Allah ya ce ya na rukuni bardan wa salama ala ibrahim mun ga wannan duka ko ya wuta ki zamanto sanyi ita da kanta ba mai sanyi ba duk mun yi sharhin wannan ko annabi ibrahim da ya tashi ya bar garin ya tahi ila ardil lati barakana fiha zuwa kasar wannan da muka mutu albarka to anan ita sara matar tashi tana da wata baiwa dan ana ce mata hajara wasu na cewa anan sarki akan hanya wani sarki ya bata ita yaso shin wannan dai bai zo ba asira yanda ya zo tana da baiwar ta mai sunan hajara ita ko ba taba aihuwa ba sai ta ce ma annabi ibrahim ga hajara ta bashi ita tunda ta bashi hajara la'alla Allah zai bashi da da ita iya amsar ta kuma wani lokaci sai ya aihu da ita da da da da hajara to a nan ne in ka duba tarihin zaka ga isilin kafa garin makka uwan musara sai ta sake shi kuma Allah ne yake so ya tabbatar da wani abu ta ce mai ya dau wannan bai wacce ita da ɗanta ya kai su daji ya zubla to kuma ku duba tsoho bai taɓa samun ɗa ba ya kai shekara nawa kuma ga ɗa yana jin daɗi kuma aka ce kai shi ka yanta kaka kun san abin ba daɗi ba zai iya ba to wahayi ne sai Allah ya ce mai yayi abin da take babu yanda zai ya dauki hajara da ita da Ismail ya kai su dokar daji cikin kuraye da zaki ruku'i daji mai tauri babu gurin noma ya ajiye sai ba da baya subhanallah annabi ibrahim Allah ya jarabce shi da abubuwa da yawa ya ajiye ya juya ya ba da baya ta ce ilaman ta turkuna zuwa wa za ka bar mu ana ya kyale ta ta ce Allahu amara ka bi hada Allah ya umurce ka kamu nan ya ce na'am a wata ruwaya ya ce na'am Allah ya umurce ni ku duba ita ma mace mai karfin imani sai ta ce idan lai da yi kun Allah Allah baya tozartar da mu tahi sai ta koma gurin ɗan tashin wuta kawai subhanallah cikin daji to kelkeci kura zaki da sauransu ba su cin nama annabawa ruwansu ya ƙare ta tashi da gudu ita ummuna hajara take shiga cikin duwatsu haka tana neman ruwan da za a ba yaro iya jirki ta kuka ta hau wani dutse ta lalleka tana neman idan ruwa wazis bata samu ba ta gangara da gudu ta je ta hau wani bata samu ba ta koma ta ga wani gurin wannan dutse bata samu ba sai da ta yi sau bakwai tana can bisa wancan gurin sai jibrilu ya sabko ya ce man an kewa ce sai ce ana hajar sauji ibrahim alaihi salam matan ibrahim alaihi salam ya ce ila man taraka kuma ibrahim zuwa wa ibrahim ya bar ku a nan jeji ta ce tarakana ilallah ya bar mu zuwa ga allah ya ce laƙar taraka kuma ila kafir ya bar ku zuwa wanda ya isa a bari jibrilu ya sabko ya biji ƙasa da fuka-fukin shi sai ido ya kullo a daidai inda yaron yake daga can hajar da ta gani ta gangaro da gudu ta zo ta tattare ruwan ta ce mai zum ma zum tattaru guri guda dakata annabi ya ce Allah ji kan uwan muhajara da ta bar shi ya ce da ido ne na ruwa ya tafi ila masha Allah da ta tattare shi wannan ta'amun wa sharabu abinci ne kuma abin sha ne kun shi isirin ka garin maka ko wannan ruwan shine zamzam har yau ake shan shi rijiyar nan tashi da 'yan cm ba taɓa yin ƙasa ba 'yan cm rijiyar ba taɓa yin ƙasa ba mutum dubu nawa suke shan zanzam a kullum mu muna daga cikin wanda muka je muka leƙa har cikin rijiya an kai mu rela har cikin rijiyar mun leƙa mun ga inda yake 'yan cm kuma kullum haka yake tanki nawa ake huddawa a sai da shi zanzam kullum amma bai ƙasa ya ce ido ne kawai to haka al'amarin yake hannan yau da gobe yau da gobe gari ya fatake suka ga mutane suka shigo har gari ya tashi shine garin makka a yanzu wannan ruwan shine zamzam yawon da ta yi gurin duwatsu shine aka wajabta mu shi duk wanda ya je haji sai ya yi safa da marwa wannan dutsen safa ne da dutsen marwa shine dole sai ka yi shi to duka aikin ne saura mu komo gurin sara ita sara bata aihu ba isma'il shine dan hajara an kai su daji da ya juya ya bada baya ya shiga can inda bisa ganin shi sai ya tsaya ya roki Allah ya ce rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayra dhi zar'in inda baitikal muharram yace ya Allah na aje wani abu daga zuriyata a kwari wanda ba a iya shibka a gurin amma a gurin ɗakinka na harama ya Allah ka sa zukatan mutane su karkata zuwa gare su waj'al afidatan minan nas tahwa ilayhim warzuqhum Allah ka arzuqa su minas samarat da itace zaga a yau a garin makan ka shiga zaga itsiyan itacen da sai a rani ake samun su wani sai a damana amma kawai ga sunan ba a san ba Allah ya arzuta su haka ne kawai annabi ibrahim da ya komo gurin sara ita ma tana roƙon Allah sai Allah ya ba ta ɗa sai ta aihi ishaq ishaq ishaq shi kuma ya aihi annabuwa annabi yaqub annabi yaqub ya aihi annabi yusuf galiban cikin zuriyar Sara annabawa duk banu Isra'il duk daga cikin zuriyar su ne Allah ya arsa su da annabawa mai yawa amma shi Isma'il daga bangaren shi ba a samu ba wani annabi sai da aka je jikan shi na 25 sai aka samu Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ya zama to cikamakin annabawa shugaban ma'aikan gaba daya magana ta kare to kun ji a takaice kaɗan daga cikin tarihinsu to shi isma'il kin nan shi ne Allah ya ce wali shi isma'il wa isma'ila ba su labarin annabi isma'il wa idris ba su labarin annabi idris shi annabi idris wasu jama'a wasu malamai suna ganin cewa shi ne farkon annabin da aka aiko bayan bayan sis kun san annabi adam da aka sauko su duniya akwai ɗan shi na ƙarshe ce bayan ya mutu an samu fatara lokaci mai tsawo sai Allah ya aiko annabi Idris akwai ruwaya da yawa amma ba ta tabbata ba wasu kuma Isra'iliyat ne wasu na cewa shi kusa yake ma da annabi Adam annabi Idris wasu na cewa ma sunan shi Abdurrazzaq saboda yawan karatun shi aka sa mai Idris amma duka wannan ruwayoyi ne wanda ba su mu muna da sharadi akan daukan ruwayoyin Isra'iliyat wasu sun ce ba sunan shi Idris bin Yarid bin Mahala'il bin Qabnan bin Anwash bin Shi'id bin Adam na kusa ne ma shi to Allah dauke shi yayi sama sama ta hudu shi a can ne ya mutu shi Annabi Idris ya sama dan in ka duwa kissa tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya dauko aka je sama aka bashi sallah ya zo ai sun gamu da shi ai sun gamu da shi akan wannan shine annabi Idris a takaice shine farkon annabi bayan bayan annabi Adam da shi sai dalkifil dalkifil kuma wasu suna cewa dan annabi Ayyuba ne wannan wanda muka wuce an ta samu shi dalkifil saboda takaffala ba'dal ibadat ya dauki yayi kafala wasu ibada da annabi Ayyuba yake yi bayan mutuwar shi wasu malamai suna ganin da kifil dan annabi ayyubu ne dukkan wannan dai mu abin da ya zo mu a qur'ani da hadisi ingantacce su muke shi da kifil kin wannan hatta malamai sun yi khilaf a cikin shi annabi ne ko ko bawa ne wasu suna ganin bawa ne salihi kawai shine da kifil amma qaulur rajih kamar yadda ibnu kasir yace cai annabin Allah ne subhanahu wataala to ka ba su labarin annabi Isma'ila da annabi Idris da Zalkifil dukkaninsu Allah ya ce kullum minas sabiri dukkaninsu suna cikin masu haƙuri kun ga minkin wannan tana da aiki da yawa minas sabirin ku duba annabi Musa lokacin da suka yi bulaguro da shi da Hidir da da Hidir ya ce mishi innaka lan tastati ama iya sabara ba za ka iya haƙuri ba in ka bi ni shi annabi Musa ai ta mai satajiduni sabira zaka same ni mai haƙuri bai ce ba daga cikin masu haƙuri za ka same ni sabira mai haƙuri to sai kasa haƙurin eh mana ya kasa haƙurin tunda komi hudi sai ya tambaye shi komi hudi sai ya tambaye shi har yanzu inda yace hada firaku bai nuna bai na kai na gane tambaya ce da yace daga yanan mun rabu shikenan amma Isma'il lokacin da Allah ya sa Annabi Ibrahim yayi mulki yana yanka dan shi da yazo ya gaya mai yace fanzur ma za ta ra duba ka ga ɗana mi ka gani shaye mai ya abati fa almatu umar
ستجدني إن شاء الله من الصابرين yace ya abati ya baba i abin da aka umarce ka ya san warkin annaba wahayi ne sai yace satajiduni insha Allah min as-sabirin kaga ya sa min anan zaka same ni insha Allah daga cikin masu hakuri to saboda haka ilimi fauka kullu ji ilmin alim saman kowane masani akwai sani sani ya take ga Allah baka cewa kai ne kaza alkamala lillahi azza wajal Allah ka sanya ni daga cikin masu kaza daga cikin masu kaza ladabi ne na amsa na na addu'a kar ka sa ni Allah ka sanya ni mai hakuri kai kadai ne mai hakuri Allah ka sanya ni mai kaza a'a daga cikin masu kaza wannan milkin tana koya mu ladabi na addu'a an gane ko minas sabirin وأدخلناهم نعم وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين الله سبحانه وتعالى يتي وأدخلناهم من سنياس في رحمتنا أتكر رحمهم إنهم لليسوا دكون من الصالحين suna suna daga cikin nagartattun baya bayin Allah suna daga cikin nagartattun bayi to sai mi gaba وظنون اشتهر مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين daga nan mun ƙi da su ma ƙissarsu kun san wannan suratul anbiya kaɗan kaɗan take ɗaukowa za mu shiga wata ƙissa daban ta wani annabi daban wanda ake ce ma zannun Zannun su ne Yunus, annabi Yunus. Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi a cikin mutanen shi, ya yi kiransu, ya yi kiransu, su bauta ta ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala suka ki suka butulce da sababin kiyawar wannan da suka yi sai ya yi fushi sai ya yi fushi shi annabin ya tafi shi shi ne Allah ya ce wa zannuni ba su labarin zannun iz zahaba mugadiban lokacin da ya tafi ya yi fushi da mutanen shi wa zanna allan na qadira alai ya yi zaton ba zan mu kuntata mushi ba in ji Allah na qadira ɗin wannan ba iya kamo shi bane ba a'a ya san Allah zai iya kama shi kenan in yace Allah ba zai iya kama shi ba kuma akan mai ilimi kun ga yanzu ya yi shirka ko ya wuta daga hanya a na kadiran wannan kuntatawa can Allah ya ce wa man qudira alaihi wanda Allah ya talauta shi ko shi fasara shi na qudira wannan na kuntata ne yayi zaton ba zan mu kuntata mishi ba ya tahi ya tahiye shi sai mi gaba فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين wato yanda kisan zannuni take wato annabin Allah ne Allah ya aiko shi gurin mutane ya yi kiransu ya yi kiransu su bauta ta ma ubangiji sun kiya sai fushi ya tahiye shi ya je shiga jirgin ruwa zai tafi fadan Allah na kadir alai yayin san ba zamu kuntata mai ba insha Allah to su suna da wata ka'ida a kasan su Allah ya dora musu a wannan lokacin duk wanda ya shiga ruwa zai ketara in yana da laihi ko ya guje ma mai shi ko bawa ya guje ma mai shi ko wani manahuki ko wani barawo ko wani kaza ana shiga jirgin ruwan sai ya tangal tangal zai durmiye gaba daya ka'ida ce kuma haka Allah ya samu sai su zo sai su yi ƙuri'a duk wanda ƙuri'a ta haɗa kan shi to shi ne mai laifi sai a ɗauke shi a nasa ruwa sai jirgin ruwan ya daidaita sai ta sai kun ji hukuncin na Allah subhanahu wa ta'ala su haka ne ka'idar su ya shiga jirgin ruwa ya kama hanya sai jirgin ruwa ya fara tangal tangal suka ce kai jama'a da mu hallaka gaba ɗaya a buga ka'ida eh aka buga ƙuri'a sai aka ɗauko zannuni to da su hallaka gaba ɗaya fa sai suka ɗauke shi gaba ɗaya suka jefa shi cikin ruwa kenan jirgi ya meke ya tahe shi Allah subhanahu wata'ala ya aiko kishi daga can ya zo ya haɗe shi ya sa shi kaso eh kaso ne Allah zai kuntata mishi aka sa kihin ya haɗe shi ya shiga can ƙasar ruwa ya yi ciki da shi la ilaha illallah annabin Allah a cikin cikin kihi a cikin ruwa a can ƙasa wai annabin Allah ne aka ma wannan da ya saba to ya ina wa ni ina wa kai ina wa ke in muka saba subhanallah ai Allah subhanahu wata'ala ba ruwan shi jingina ga babban rumbu kuma ba ta hudda yunwa eh sai kai tunda annabi yace ya Fatima bintu Muhammad ya ke Fatima diyar Muhammad yace ki nemi kanki ki tsira daga wurin Allah wannan iya miki komi sai kin yi kenan ya kamata mu sama kanmu ruwa to da ya shiga shi ne bayanin shi Allah yake ba mu a nan ƙisar shi fanada fi zulumat sai ya yi kira a cikin zulumat duhu duhu Allah yake siffanta mu a wata aya yake fi zulumatin talata a cikin duhu uku ga duhun dare ga duhun cikin kihi ga duhun cikin ruwa domin can cikin ruwa duhu ne duhu na bala'i sai akwai masu fuloje kin wannan da yawa sun musulunta saboda abin da suke gani a cikin ruwa in suka wuce sai su ji shi a Qur'ani akwai duhu na mamaki a ciki wannan bayani akwai wata kissa wadda Ahmad bin Hanbali ya rawaito ta Imam Ahlus Sunna wal Jama'a wata rana Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu anhu shi Sa'ad bin Abi Waqqas halin Annabi ne sallallahu alaihi wasallam in an ce hal kanan uwa ko kanan ko kanan ko wanta bangaren uwa hal ake ce musu wajen uba kuma am ake ce musu in wan baba ne ko kanan shi take mai ammi in kanan uwa ne ko wanta take mai hal da larabci to shi sa'ad ibn abi waqas halin annabi ne sallallahu alaihi wasallam bayan mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan mutuwa abubakar umar ya hau yana khalifa sai sa'ad ibn abi waqas ya shigo masallaci ya shigo masallaci zai rakatain sai ya ga Usman bin Affan shi ma share guda ya mai sallama sai bai mai da mai sallama ba da ya yi da sallar shi raka'a biyu direk sai sai gurin Amirul Mu'minin eh mana sallamar da aka ce ko kuna tsaya tare wani dutse ya raba ku in suka kawo mu sabai sun sake assalamu alaikum aminci ne yaje yace ya am- yace mishi ya amiral mu'minin aw hadatha shay'un fil islam shin wani abu akai a cikin musulunci yace me akai kuma yace ana gaida mutane ana musallama bisu bisu amsawa wa kama sallama ya sa'ad yace usman dunurain kusa ana ce mai dunurain saboda diyan annabi guda biyu da ya aura mai haske biyu na mishi sallama yanzu a masallaci bai amsa ba amirul mu'minin ya tura maza a kira usman aka kira usman yace mishi ya usman yaya sa'ad halin annabi sallallahu alaihi wasallam zai maka sallama ka kime da mai sallama usman yace ni bai mun sallama yace ya maka sallama ma yace dama sallama yace ni baka mun sallama ba su kuma sahabbai udul ne sai ya tuna yace eh ina cikin wani tashin hankali ina cikin wani tunani na ganka ka shigo masallaci amma ban san lokacin da ka mun sallama wannan ba yace amir mumini ne ce me kake tunani ya usman yace abinda nake tunani wata rana ina ji kun tuna kuma muna zamne da annabi sallallahu alaihi wa sallam yace mun wata addu'a du'a'un wata addu'a zan gaya muku ma da abiha muslimu babu musulmin da zai yi addu'a da ita illa tujaba sai Allah ya bashi amsa yace ana cikin wannan hali sai wani balarabin kauye ya shigo ya tambaya akan addini ya ake sallah ya ake azumi ya ake kaza yana ta tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam lokaci ya tafi hal aka yi sallah aka watsi annabi bai faɗi wannan addu'a yace wannan addu'a ce nake ta tunani wata addu'a ce wannan wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yace mana babu wanda zai sai da annabi ya rantse ya faɗe ta ba shin annabi yana bukatar sai ya rantse mu karbi abin da ya faɗi sai aka yi wa huwa sadiqul mai gaskiya ne abin gaskatawa duk abin da ya faɗi haka nan ne sai sa'ad ya ce ni zan ba ku labarin wannan addu'a ni zan gaya muku ita dan Umar shi ma ta yi ni ma wallahi wani bi ina tunanin wace addu'a ce wannan wace addu'a ce to shi Usman yana ta tunani wace addu'a ce yace da aka ida tabi'atul rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai na bi bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama da gaugawa a wata ruwa yace ya kusa shiga gida sai na bubbuga ƙasa ina gudu gudu gudu haka dan ya ji ni sai ya waiwayo ya ganni wata ruwaya kuma yace da ya shiga gida na bubbuga mai ya huto kamun ya zamna nace ya rasulullah wace addu'a ce ka ce ka yi rantsuwa ya rasulullah ka ce zaka ba mu ita kuma shigul aiki yayi yawa to shine yace da'awatu a- akhi zannun addu'a dan uwana zannun shine wannan ita ce wannan addu'a la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minaz zalimin annabi ya rantse ya ce lokacin da shi zannun ya yi addu'a wannan daga can sama aka ji mala'iku suka ce sautun ma'aruf min rajulun ma'aruf fi makanin gairu ma'aruf suka ce murya sananna daga mutum wanda yake sananne amma a wani guri da musan ina ne ba daga can cikin cikin kihi a cikin ruwa fi zulumatin salasa yake cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin annabi yace mana wannan addu'a ka lezamci yinta duk cikin musibar da ka shiga kai ta yinta kwami kwami kwami za ka yi ta yi kai ta roƙon Allah la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minaz zalimin da aka yi haka to shine nan gurin fanada fi zulumat sai kira ya roƙi ubangiji a cikin duhun nan Allah ilaha illa an babu macancancin amma ibada da gaskiya sai kai subhanak tsarkakakka ya Allah inni kuntu minaz zalimin ni ina cikin wanda suka zalunci kansu da aka yi wannan sai yaya فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين Allahu akbar da ayi wannan addu'a sai Allah ya ce fastajabna lahu sai muka amsa mishi wa najainahu min al-gam muka tserar da shi daga bakin cikin da yake ciki da yayi wannan addu'a wa kadhalika nunjil mu'minin haka muke tserar da mu'minai kun ga wannan annabi ne annabin Allah iya cikin cikin kihi ya roki ubangiji to irin wannan malaman da ba su da sana'a sai su dauke ta a cikin cikin kihi ko to ita ce maganin ciwon ciki wala bi tafi batnihi ila yawm al-waqi sai ai ta rubuta ana ba kana sha kana ta dirka wai maganin ciwon ciki ce Allah yana zancen annabin shi a cikin cikin ki kai kana zancen ولولا ma- maganin ciwon أنه ciki كان من المصدقين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون kun ji bayanin wannan tasbihin da yake yi Allah ya ce falaula an kana minal musabbihin in ba dan ya kasance ba yana cikin masu tasbihin wannan wannan addu'a da yake lalabisa fi batnihi da ya zamna a cikin cikin kihin ila yawmi yub'asun har ranar kiyama to shikenan da ya zamna a cikin cikin kihin sai ai ta rubuta ma da ya zamna a cikin cikin kihin da ya zamna a cikin cikin kihin abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana ya sha ya shi daga zukatanmu ya jama'a jama'a da dama sun aiko suna bara adda ya Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan iyawarka dan kai ka sani ku mu sani ba Allah ka biya musu bukatun suna alkhairi ya Allah ka biya mu bukatun mu na alkhairi gaba daya ya Allah muna roƙonka ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ko mun dacin ta Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon gushe mata ko mun dadin ta Allah ka sabko mana zaman lahiya a ƙasar mu Allah ka tsare mu da zaman lahiya ya rabbal alamin ka tsare mu ka samu mu zaman lahiya a ƙasar mu ya arhamar rahimi ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين